الفاعل ولائمه الفاعل الذي إليه أسند فعل مقدم عليه أبدا خالف صوفا واقتضاء لفعل يفعل أو ما فيه معنى رجع ويرفع الفاعل والنائب له كقام زيد كقام زيد وتصب العجل وتصب وتصب العجلة وتالي فعل مضمر متصل أنث أو ذات حر لم يفصل
ذات حر
أو ذات حر لم يفصل حر لا شد
أنث أو ذات حر لم يفصل المفعول به تنصب مفعولا به ما نابا عن فاعل كتقرأ الكتابا وحيث فاعل ضمير وصلا أو وقع المفعول بعد إلا أو انتفى الإعراب في الاثنين لفظا وخبت اللفظ رتب بيني
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka a wannan dare daren lahadi wanda zai zamo daren takwas ga watan rabiul awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan goma shekara da dubu biyu da ashirin miladiyar haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam da za mu ci gaba da karatu a wannan masallaci mai albarka a wannan babban makaranta ta abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna da at-tuhfatul wardiya wanda aka fi sani da dan wardi wanda babban malami ya rubuta domin bayani akan wasu matsaloli da suka shafi nahau shine abu hafsin umar ibn muzaffar ibn alwardi muna roƙo allah maɗaukin sarki ya ji kansa da rahama da wannan darasi shine darasi na goma a cikin jirangiyar karatuka da muke gabatarwa a wannan littafi da za mu tashi a cikin shafi na bakwai a farkon maudu'i mai magana akan alfa'il wa na'ibu abinda ake kira fa'il da kuma na'ibinsa wanda idan ba a samu fa'il din ba to shi zai zo sai wakilci fa'il kamar yadda za a ce ga liman ga na'ibin liman idan babu liman sai a samu mai sai a samu na'ibinsa ko? wannan shi ne za mu yi karatu a kansa yau insha Allah ta'ala bayan gabatuwar bayanai akan abin da ya shafi alkhabar da al-mubtada da alkhabar da kuma hukunce-hukuncen da suke shigansa wanda ake kira da nawasifin mubtada wal khabar tun daga su inna da akhwatuha har zuwa na ƙarshen su shine arawa akhwatuha wanda kusan ya ƙara ta da sauran yan uwanta wanda ba kowane littafi ya kawo wannan ba galibi malaman na hau sukan takaita akan inna da yan uwanta da kana da yan uwanta da zanna to shi kun ga ya ƙara wasu ayyuka wayanda suke yin aiki akan makulai guda uku muna roƙo Allah maɗaukin sarki ya datar da mu da daidai to a darasin da ya gabata darasi na tara kenan wanda darasin ya kunshi a fa'alul muƙaraba wanda ake kira a fa'alul muƙaraba an kira su da fa'alul muƙaraba saboda suna ishara zuwa ga kusancin aukuwar aiki ya kawo muna fi'ilin abu shaka da asa da kada da karuba wanda wannan su ne suka fi shahara to shaharar su shi yasa ya kawo su a nan wanda mun yi ƙoƙari mu lalabo su a ƙur'ani ko wanda guda nawa muka samu ita dai asa ba ta da adadi ga nan da yawa a cikin alkur'ani bi ma'ana adadinta yana da yawa sosai wanda mun samu kada ko wanda ne ba mu samu a ƙur'ani ba ba mu samu karuba ba a wushaka ma ba mu same ta ba eh duk da ka kawo wata aya eh an samu tabdili wanda dai wa huwa al-qahiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a to shi sai ya juya ayat eh to wannan shine gyaran da aka samu cewa wannan ba aya bace wanda ka karanta da da menene layushikanna Allah ok bada da au yalbisa kun kenan au yalbisa kun shi'a eh to wannan shi ne gyara saboda waɗanda suka saurari kuskuren to sai su saurari wannan gyaran saboda ana tasjili kuma karatu dukkan su da shiga wurare masu ɗimbin yawa akwai waɗanda suke ɗalibai akwai waɗanda kuma su yanzu suke fara karatu kusan duk abin da aka ja na larabci ba aka ce aya ce za su iya yin da to shi ne matsala e to babu ayar aula yushikan nan labu to Allah ta'ala ya taimaka a bala ya ce alfa'ilun lazi ilaihi usnida fi'ilun muqaddamun alaihi abada alfa'il shi fa'ili a wurin malamai na nahau idan suka ce alfa'il to shi ne ma ya kawo mana ta'arifinsa a nan ya kawo mana ta'arifinsa na istilahi nasu su malaman nahau kan cewa ma'anarsa shi ne allazi shi ne lafazin nan da ilaihi usnida fi'ilun wanda aka jingina masa fi'ili muqaddamun alaihi abada kuma fi'ilin nan yana gabatuwa a kansa har abada to wannan shi ake kira fa'il duk sanda aka samu kalma aka samu alfa'il taqaddamahu fi'ilun kuma fi'ilin nan usnida ilayhi ay ila alfa'il an jingina an raba wannan fi'ilin zuwa ga fa'il to wannan shi ya cancanta a kira shi alfa'il ilmin nuhat a wurin malaman nahawu misali in ka ce zahaba zaidun zaidu ya tafi to anan zaidu fa'ili ne me yasa saboda ya cika sharuɗan da malam ya ambata na farko usni da ilaihi alfi'il shine zahaba domin ka jingina tafiya zuwa ga zaidu ka jingina tafiya zuwa ga zaidu sannan taqaddama alfi'lu alaihi kuma fi'ilin ka fara ambata zahaba shi sai ce abadan wannan kuma har abada kenan la yajuzu an yataqaddama al-fa'ilu ala fi'li bai halatta a gabatar da fa'ili akan fi'ilinsa idan ka ce zaidun zahaba to yanzu zaidu ba fa'ili bane mubtada ne hukuncin ya canza saboda me ka gabatar da shi akan fi'ili zahaba din sai ta zama jumla fi'liya ta tsaya a mahallin rafa saboda haka ita ce labarin shi zaidu ne kenan dole sai ka ce zahaba zaidun ko qamal gulam yaro ya tsaye to al-gulam shine fa'il menene ma'ana fa'il shine wal al-muttasifu bil bilfa'il wanda ya siffantu da aiki shine ma'anar fa'il wanda ya siffantu da yin aiki shi ake kira alfa'il to wannan shine sharadin sa to da haka duk sanda kaga an gabatar da fa'il akan fi'ili to in ka zo wajen li'irabi zaka mai li'irabin mubtada ne al-gulamu qama al-gulamu sai ka ce ismun marfu'un bil ibtida' saboda an fara magana da shi hakanan zaidun zahaba zaidun zaka ce ismun ne marfu'un bil ibtida saboda an fara magana da shi da zahaba da qama dukkanin su jimla ce fi'liya fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada sun zo ne a mahallin raf'a sun tsaya matsayin labari to da yawa wasu suna samun rudu a irin wannan wurin saboda haka sharaɗin ka ce kaza fa'il ne to sai ya cika wa'annan sharuɗa guda biyu eh usni da ilaihi alfa'il ya zan fi'ilin nasa an jingina shi gare shi sannan taqaddama alfa'ilu alaihi fi'ilin ya fara zuwa sannan shi ya zo to shi da abinda wannan baiti yake magana alfa'ilu allazi ilaihi usnida fi'ilun muqaddamun alaihi abada shi yasa yace maka abadan wannan hukunci ne abadi ba zai canza ba to zai maka bayanin a shi hawa yau fi'ilin wanda ke da alaka da shi alfa'il domin duk sanda aka samu alfa'il kaga dole a samu fi'il ba zai yi ce an samu mai aiki ko babu aiki ba to fi'ilin nasa ya sifantu da wasu asifat da ake gina shi a kansu sannan ya sifantu da wata sifa ta fuskar hukunci in ka ce zahaba zaidun akwai abin da zaidu yake hukuntawa in ka ce kamal gulamu akwai abin da gulamu yake zahabal gulamu akwai abin da zahabal gulamu da yake hukuntawa haka zahaba zaidun akwai abin da zahaba zaidu din yake hukuntawa to zai maka bayani yadda ake gina fi'ilin fa'il ya ake kago shi ya ake gina shi ya ake kera shi shi ne ya ce maka khalafa saugan waqtida'an li fu'il yuf'alu aw ma fihi ma'nahu ju'il to shi fi'ilin nan na fa'ili da ake magana a kansa khalafa ya saba gami li fu'il ga sigar fi'ilin fu'il ko kuma yuf'al da sigar fi'ilin yuf'al saugan wajen kera shi za ga zahaba ya sha bamban da zuhiba kaga ba guda ba ne ba guda ba ne akwai bambanci haka nan ya zahabu zaidun ya sha bamban da yuzhabu kaga yuzhabu daban ya zahabu daban haka nan zahaba daban zuhiba daban to fi'ilin da ake magana a nan ko fa'ilin da ake magana a kan fi'ilinsa a nan shi ne fi'ilin da gininsa ya saba ma wannan lafuzza guda biyu ko fu'ila ma'aunin fu'ila ko ma'aunin yufa'alu domin ma'aunin fu'ila ana gina shi ne a kan almaf'uliyya shi yanayin raf'a ne akan na'ibul fa'il shi kuma dama na'ibul fa'il asalinsa maf'ulun bihi ne saboda an rasa alfa'il sai ya wakilce shi aka ɗauko hukuncin fa'il sai aka ɗora masa da haƙƙin sai ya zama mansubu ya zama mansubu misali idan ka ce daraba zaidun amran zaidu ya bigi amru to wannan akan kira wannan fi'ili ko kuma wannan fi'ilin yana ko akan kira shi da almabniyu lil fa'il an gina shi tare da fa'ilinsa to kuma sai ka zo kana son ka canza sigat ka ɓoye shi alfa'il ɗin to yanzu har da fi'ilin sai ka canza masa siga sai ka ce duriba amrun duriba amrun sai ka boye zaidu madadin daraba zaidun amra zaidu ya bigi amru to kaga daraba ya saba ma menene duriba wajen siyaga a siyaga shine kera a kera mun san kera ai ko to shine saugan saboda haka yanzu duriba zaidun zaidu din nan ba fa'ili ba ne kaka ce fa'il me yasa saboda yana wakiltar fa'ili shi yasa hatta fi'ilinsa ya saba aka ce dore ba ba a ce daraba ba to abinda sun ka sha babban kenan saboda haka duk inda ka ga almabniyu lil majhul to abinda zai biyo baya gare shi na ibul fa'il ne ba fa'il ba fa'il ba sannan wannan sigogin guda biyu gare shi in maɗi ne sai ka ce zuhiba a fa'ila sai ka yi amfani da ma'aunin fa'ila in kuma almubari'u ne to sai ya zo da sigar yufa'alu kamar yuzhabu yuqrabu yujlasu yuq'adu ila akhiri saboda haka harafin mubara a mudari'i sai ka mai dhamma sannan harafin da ke gabanin na ƙarshe shi kuma sai kai masa fataha yuzhabu amma in madi ne to shi kuma dumma awwalu wa kusira ma qabla akhiri awa harafinsa na farko zamma sannan harafinsa da ke gabanin na ƙarshe sai a yi mai kasara shi yasa za a ce duriba kaga harfin ba harafin dalun shine farko ai masa zamma rawa ita ce ke gabanin harafin ƙarshe daga ita sai bawon bawon a harafin ƙarshe sai a yi mata kasara sai a ce dore ba to duk fi'ilin da ka gani da wannan siga ko dai ka kira shi da almabniyu lil majhul haka wasu ke kiransa wasu kuma suna kiransa da mughayyiru sigati an canza mai siga an canza mai kira to abin da zai biwa baya gare shi ba fa'il ba ne ana kiransa da na'ibul fa'il mai wakilta fa'il to shi yasa sun so baka ba da juna don shi ma rufu'a ake masa amma kar ka ɗauka fa'il ne shi yasa yake ƙoƙari ya yi maka bayani akan bambancin a fa'al nasu cewa in aka samu alfa'il to fi'ilinsa dole gininsa ya saba masigar fu'ila ko kuma yufa'al in mudari'i ne waqtida'an haka wajen hukunci kuma sun saba ma juna shi al-mabni lil majhul yana hukuntar da al-maf'uliyya yana hukuntar da bayani akan aiki ya auku akan wani idan ka ce duriba zaidun an buge zaidu kaga sabanin daraba zaidu zaidu ya buga kawai shi kuma almabniyu lil ma'lum shine wanda ke da fa'ili wanda ke da fa'ili akan kira shi da almabniyu lil ma'lum an gina shi kuma an kawo wanda yayi aikin an bada aiki an kawo wanda yayi aikin to shi kuma yana hukuntar da alfa'iliya ma'ana yana hukunta bayanin wanda ya tsayu da aiki daraba zaidun kaga zaka ce zaidu ya buga duriba zaidun an bugi zaidu kaga akwai bambanci to shi almabniyu lil majhul yana hukuntar da almaf'uliyya almabniyu lil ma'lum shi kuma yana hukuntar da alfa'iliyya shine bambancin su wannan yana da fa'ili yana hukuntar da yana yin rufu'a yana yin amal yana yin aiki akan mi akan alfa'i shine almabniyu lil ma'lum wanda aka gina aka kawo masa fa'il shi kuma wannan da yake almabniyu ne lil majhul shi kuma yana hukuntar da almaf'uliyya cewa aiki kaza ya auku akan sunan da ya biyo baya gare shi shine naibul fa'il idan ka ce suriq almalu kaga ya abu ya riga ya auku aiki ya riga ya auku akan dukiya an sace dukiya an sace kuɗi an sace kuɗi to yanzu wannan suriq din yana hukuntar da almaf'uliyya akan almal akan almal wannan shine bambancin su tsakanin fa'ala da fu'ila tsakanin yufa'alu da yafa'alu shi fa'ala ma'auni ne kawai da zaka gina duk wani fi'ili na larabci da wannan siga kamar julisa kamar ƙuri'a kamar suriƙa da makamantansu haka shi ma yufa'alu kamar yushrabu eh kamar yutakallamu da makamantansu to sai a yi kokari a kiyaye wannan so da haka in zai kawo mana misali idan ka ce kama zaidun to zaidu a nan fa'ili ne idan ka ce zure ba amrun amrun a nan na'ibul fa'il maf'ulun bihi ne an ka maida na'ibul fa'il abin da yasa ba a gan shi da nasba ba saboda yana wakiltar alfa'il to za ka ga ta fuska hukunci guda ne ta fuskan ma'ana za ka ga ma'anarsu ta bambanta wannan za a fassara da labari wanda ke tabbatar da cewa aiki ya auku akan kaza aiki ya auku akan kaza aw ma fihi ma'anahu to nan ya koma akan alfa'i a ya koma magana akan almabniyu lil ma'lum shine alfa'il da kuma fi'ilinsa duk inda kaga fa'ili to fi'ilinsa mabniyu ne lil ma'lum an san wanda ya aiki an san wanda ya aiki kuma alama gane shi kar ya zo da siga ta fa'ila ko yufa'alu sai dai kaga ya zo da siga fa'ala fa'ala ko fa'ila ko fa'ula wannan sigogin amma ba zai zo da fa'ila ba ko dai fa'ala ko fa'ila ko fa'ula wadda sigogi guda nawa guda uku to haka shi ma yufa'al al-mabniyu lil majhul to amma almabni lil ma'lum shi ko yakan zo da sigar ya fa'alu ko ya fa'ilu ko ya fa'ulu to da ya fa'alu da ya fa'ilu da ya fa'ulu duka sigogi ne na almabni lil ma'lum duk inda kaga wannan siga to kalmar da za ta biyo baya fa'ili ce amma ya fa'alu to siga ce kadai wadda ta kadaita da na'ibul fa'il to akwai abin da ke aiki akwai abin da yana aiki irin aikin fi'ili shi yasa ya ce au ma fihi ma'ana ko abin da ya zo cikin ma'anar fi'ili shi ba fi'ili ba ne amma kuma duk hukuncin da fi'ili ke wa kalma to ya ne masa shi suka ce kamar ismul fi'il cikin asma'ul afa'al akwai waɗanda suke yin rufa ga fa'il misali kamar haihata zaidun haihata zaidun da haihata shine amil anan shi yayi aiki akan zaidu zaidu marfu'u ne me amil ɗinsa haihata kuma haihata ba fi'ili bane ba fi'ili bane sannan banda wannan kuma akwai al-masdar masdari shi ma zai yi bayani akan mazari mai yiwa kila sai darasi na wani sati shi mazari shine tushen da ake tsago kowace irin kalma duk kashe-kashen al'afa'al din nan guda uku da ismul fa'il da ismul maf'ul to daga almasdar ake jago su za mu yi bayani akan masdari to masdari bisa wasu sharuɗa wani lokaci in ya cika sharuɗan nan yana aiki ira aikin fi'il fi'ili wani lokaci yana yin rufa wani lokaci yana yin nasba idan ka ce qara'atul kitaba na karanta littafi alkitaba kaga maf'ulun bihi ne mansub mansubun bi maza bil fi'il fi'ilin qara'a shi yayi masa nasba in ka ce zahaba zaidu zaidu anan fa'ilun ne marfu'un me ya yi masa rafa shi ne zahaba to shi ma mazdari wani lokaci yakan zo ya yi nasu ba a kan fi'ili kamar ba da Allah ta'ala walaula daf'ul lahin nasa ba'dahum bi ba'din kaga walaula daf'ul daf'ul lahi sai ce an nasa an nasa ana maf'ulun bihi ne mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih me ya amil ɗinsa? wane ne ya sababa mai wannan nasaba din daf'ul lahi lafazin daf'u daf'u masdari ne min dafa'a yadfa'u daf'ul lahi to kaga nan yayi mi yayi aiki a kansa haka ne ismul fa'il wani lokaci shi ma yakan zo ya yayi aiki yayi rufa akan suna kamar a larabci misali ka ce marartu bi zaidin alƙa'imi abuhu na biyo tagun zaidu wanda babansa yake tsaye marartu bi zaidin alƙa'imi abuhu abuhu anan marfu'un ne wa alamatu rafi alwawu li'annahu min al-asma'i sitta me amil ɗinsa akan wannan rufa da shi ne lafazin alƙa'im li'annahu ismul ismul fa'il kun ga nan ya ɗauki ma'ana ta fi'ili domin asali wannan aiki fi'ili ke yinsa fi'ili ke yinsa to amma kamar yadda muka faɗa mun kawo guda uku ismul fi'il eh ya amalu amalal fi'il hakanan almasdar shi ma ya amalu amal alfa'il hakanan ismul fa'il shi ma ya amalu amal alfa'il sannan akwai as-sifatu al-mushabbaha akwai abin da ake kira as-sifatu al-mushabbaha kawar misali ka ce ra'aitul hasana wajhuhu naga wanda fuskar sana da kyau naga wanda fuskar sana da kyau ra'aytul hasana wajhu to wajhuhu anan wajhuhu marfu'un ne wa alamatu rafihi ad-dhamma me ya amil dinsa me ya ka masa rafa din lafazin al-hasan al-hasan sifatun mushabbaha to suna nan da yawa ibn hisham al-ansari rahimahullahu ta'ala ya kawo su a qatarun nada da kuma shigurur zahab san za su kai bakwai a shigurur zahab ba ina jin ya ƙara sun kai tara waɗanda dukkaninsu suna yin aiki irin aikin fi'ili fi'ili na yin rufa su ma suna yin rufa fi'ili na yin nasba su ma wasu daga cikinsu suna yin nasba suna yin suna yin nasba to kenan ba fi'ili dai da fa'il ba eh ismul fi'il shi ma yana da fa'il hayhata anan zaidun hayhata ismul fi'il mabni na lil fathi zaidun zaka ce fa'ilun marfu'un ko kuma ismun marfu'un bi hayhata hayhata shine ya masa rafa to shi abin da malam ibn al-wardi rahimahullahu ta'ala yake nufi anan aw ma fihi ma'nahu ju'il haka nan kuma ana yin raf'a ga abin da aka sanya shi a cikin ma'ana irin ma'anar fi'ili shine mun ba da misalai guda hudu amma saboda muna kawo abubuwa a takaice to za a aje saura har zuwa wani lokaci to saboda haka a takaice dai mun fahimci alfa'il mun gane me ake kira alfa'il sannan ya yi mana ishara kuma ga na'ibul fa'il amma duka zai kawo mana misalansu a baya wa yurfa'ul fa'ilu wan na'ibu lah ka qama zaidun wa tusabbu al'ajala to wa yurfa'ul fa'il a wata nuskan wa yarfa'ul fa'ila akwai nuskar da haka wa yarfa'ul fa'ila wan na'ibala akwai kuma nuska kamar yadda ya rubuta anan wa yurfa'ul fa'ilu ana yin raf'a ga fa'ili duk da waccan nuska ta nasaba ta fi kyau eh wa yarfa'ul fa'ila shi fi'ilin yana yin rufa ga fa'ili idan ka ce zahaba zaidu eh zaidu anan shine fa'il me amil ɗinsa shine zahaba wannan iba la da kuma wanda zai zo yi na'ibanci akan fa'il ala kiransa da na'ibul fa'il shine misalin da muka bayar duriba amrun suriqal malu da amrun anan da almal duka na'ibul fa'il marfu'ain me amil din su da ya jayo musu shine waɗannan ayyuka kenan wajen hukunci babu wani bambanci wajen hukuncin li'rabi tsakanin al-mabni lil ma'lum da al-mabni lil majhul kowannen sa yana yin rufu a gami ga abin da ya biyo baya gare shi ga ma'amulu saboda haka ma'amul na almabniyu lil ma'lum shine al-fa'il ma'amul na almabniyu lil majhul shine na'ibul fa'il shine ma'amul nasa duk da muna al-awamil ko ta to sai ga misali ka qama zaidun wa tusabbu al-ajala a duk da in ka ce wai rufa'ul fa'ilu wannan ibola ma'ana ana yin raf'a ga fa'ili da kuma wanda yake na ibantar fa'ilin ya kawo shi da siga ta bina'i lil jahala ana yin raf'a ga fa'ili mana malaman nahau suna yin raf'a ga fa'ili da kuma na'ibul fa'il ko kuma al'arab larabawa da ainihin fi'ilin hawa yau sai ce ka kama zaidun shine misalin farko wa yurfa'ul fa'il ka kama zaidun kawar misali ka ce zaidun ya zaidu ya tsayi qama fi'lun madin ne mabniyun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab wa huwa sahih al-akhir zaidun sai ka ce fa'ilun marfu'un bi fi'lihi wa 'alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih لأنه مفرد وهو سيه الآخر saboda haka raf'a din da ka gani ga dalun din nan a ƙarshen zainu to wanda ya kawo ta wanda ya aiki ya haifar da ita shine kama ba dan da kama ba to ba za a samu wannan ruhu shi ne abin da yake bayani ana to haka wa tusabbul ajala asalin sa wa tusabbul ajalatu to sai ya maida takuri din sai ya maida shi hakuri mun san hakuri ko ko ba a taba zaure ba sai mai da shi ta hakuri me yasa saboda wazani saboda can ya ce wannan ebola to haka dole ya ce wato sabbul ajala ana sukan gaggawa to sabbu anan bi ma'ana abba'an suka don asalin lafazin asabbu wanda ake cewa zagi ko asalinsa shine suka duk sanda ka soke abu to ka zage shi duk sanda ka aibanta abu ka zage shi ba sai ka ce ne jan kaza kaza ka ba shi dai an zage ba suka ma ka soke mutum ka aibata mutum to ana kiransa asabbu a larabci lafazin asabbu am lafazi ne am ya game duk wani abu da ya kunshi sukar ga zuwa gare shi to ana sukan gaggawa kenan ba a san rigima da gaggawa cikin al'amari ko wannan yana ishara zuwa ga lafazin hadisin nan da ya shahara at-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan wasu sun sa hadisin wasu kuma sun raunana shi dai ba hadisi muke karatu ba محل الشاهد والعجلة من الشيطان gaggawa daga shaidan take wannan ba suka ba ne suka ne eh duk abin da ya fito daga shaidan ya ba abin kware ba ne to wannan a larabci ana kiransa asabbu idan ka ce kenan a hausa kaiwa ne gaggawa ta ma yawa ka zage shi wani baka da hankuri ka zage shi wani rigima ta yi mayewa ka zage shi wani baka da hankali ka zage shi duk abin da yake suka ne ga mutum to in ka jingina masa shi ka zage shi sabani yadda shi ba haushe ya dauka ya an ce zagi sai an eh sai an ce dan kaza kaza ko to ba shi kadai an zagi ba to wannan tusabbul ajala shine wannan ebola al'ajalatu tusabbu tusabbu zaka ce fi'ilun mudari'un mughayyaru sigati marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih لتجرده عن الجازم والناصب ولخلوه عن مني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر العجلة شين نائب الفاعل نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وكذا شيء كنا الرب saboda haka al'ajalatu marfu'un da ya haifar da rafa din shine tusabbu tusabbu to karkace al'ajalatu karkace al-fa'il Allah na'ibul fa'il zaka ce domin asalin al'ajala maf'ulun bihi ne an shafe alfa'il ɗin to da aka shafe alfa'il sai aka ɗauko almaf'ulu bihi sai aka aje shi a mahallinsa to bai yiwa ya zauna da hukunci ne na asali na nasaba sai aka ce to ai tun da ya tsaya matsayin fa'il to sai a ɗauko hukuncin alfa'il na lirabi sai a ɗora masa to shi yasa sai aka dora masa rufa aka dora masa rafa to nan mun karanci alfa'il mun karanci na'ibul fa'il to da haka duk sanda kake son ka gina to ya riga ya baka ma'aunai ya riga ya baka ma'aunai idan fi'ilin nan mudari'i ne to sai ka wa harafin farko damma sai ka yi masa damma amma in ba in fi'ilin nan ba ajiwufi ba ne ma'anar fi'ili ajiwufi shi ne mai rashin lafiyar tsakiya harafinsa na tsakiya min hurufil illa kamar kala kaga akwai alif tsakiya to shi ba haka siga shi take ba shi kusira awwaluhu harafin na farko sai a mai kasara sai ka ce ƙila mai shi nan kana karanta littattafai ƙila an ci to ai min ƙala ne min ƙala ya ƙulu haka kamar ba lafazin ba kun ga akwai alif asalin alif din ya unci wa qulibat alifan asalinsa baya baya to sai aka yi kalbin yawon din sai aka mai da ita alif sai aka ce ba to shi ma in zaka gina shi in zaka gina shi akan siga ta almabniyu lil majhul ko zaka gina shi akan siga ta almaf'uliyya to sai ka ce bi'a bi'a ta'am an sayar da abinci an sayar da abinci qila wa qala qila wa qala madadin qala to wannan shine sharadi in dai fi'ilin ba ajiwe fi bane to wannan siga zaka yi amfani da ita wannan siga zaka yi amfani da ita amma in fi'ilin lahi alau yake to harafin farko sai kai mai dhamma kamar zuhiba kamar julisa da makamantansu in kuma alfa'ilul mudari'u ne to dama sharaɗinsa shi akan sa masa ya eh akwai hurufu na aitu harfan mudara wayanda ake bude alfailul mudari da su ko ya'un ko nunu ko hamza ko ta'un to sai kai mata dhamma kamar nan kun ga ya kawo ta'un tu kaga tu yayi daidai da mi yuf yuf'alu yuf'alu sai kawo harafin farko dhamma harafin da ke gabanin na ƙarshe sai kai mai fata shi yasa yace tusabbu tusabbu to hukunci na ƙarshe da ya rage shine saka ma fi'ili ta'un a ina ake saka ma fi'ili ta'un ta'anis a wani wuri wasu lokuta za ka ga fa'ili an samai ta utanis wani lokaci kuma sai ka ga ba a saba to me dalili to shine zai gaya mana a wannan baiti da ya rage wata li fi'lin mudmarin muttasili unnitha aw zati hirin lam yufsali yace wata harafin ta'u li fi'lin idan an sa ta ga fi'ili mudmarin fi'ilin da kuma yana ɗauke da zamiri yana ɗauke da wakilin suna muttasilin kuma zamirin nan muttasili ne ba munfasil to unnisa eh unnisa fi'ilin sai a mai ta'anisi fi'ilin sai a mai ta'anisi me yake nufi a nan misali idan ka ce duk sanda ka gabatar da lafazin da haƙƙinsa ya ɗauki ta'anis to ka fara gabatar da shi sannan ka kawo fi'ilinsa daga baya to wajibi ne wannan fi'ilin kai mai ta'anis idan ka ce hindun zahabat za ka ce hindun zahabat kaga zahaba fi'ili ne mudmarin saboda akwai kaddara zamiri na hiya hindun zaha zahaba ai hiya hindun zahaba hiya to yanzu wannan zahaba din dole ka sa mai ta ta'aniyis sai ka ce hindun zahabat ba za ka ce hindun zahaba ba biyarsa saboda hindun mu'annas ne sannan fi'ilin ya kunshi damiri wanda ke komawa gare shi kuma wannan ba bambanci tsakanin mu'annas haƙiƙi da mu'annas majazi akwai mu'annas haƙiƙi ko mu'annas haƙiƙi shine duk wata kalma wadda mai wannan kalma ta mace ce kuma tana da al'aura tana da farji irin na mace to shi ake kira mu'annas haƙiƙi shi kuma mu'annas majazi shi kuma ta fuskar lafazi ne kawai larabawa sun ka mai da shi mace amma bai da al'aura ta mace kamar ashamsu a wurin larabawa rana mace ce to za ka ce ashamsu tala'at to nan babu bambanci duk sanda ka gabatar da suna sannan ka kawo fi'ili fi'ili yana ɗauke da zamiri zamirin yana koma zuwa ga wannan suna na mu'annas majazi ne ko haƙiƙi to wajibi ne wannan sunan ka yi mai ta'anisi saboda haka dole ka ce ashamsu tala'at ashamsu tala'at ba za ka ce ashamsu tala'a ba amma shi al-mu'annas al-majazi idan ka fara gabatar da fi'ili to kana da zabi in ka ga dama fi'ilin ka sa mai ta'ut ta'anis in ka ga dama ka cire in ka fara gabatar da tala'a to ya halatta ka ce tala'a shamsu ya halatta ka ce tala'ati shamsu me yasa saboda ash-shamsu mu'annas ne majaziyu bai da al'aura ta mace amma mu'annas haƙiƙi shi wajibi ne sai ka samu fi'ilinsa ta ta'anis zahabat dole ka ce zahabat hindu ba za ka ce zahaba hindu ba sabanin mi a shamsu misali za ka iya cewa hadamat daru za ka iya cewa kuma hadamatid daru don addaro a larabci mace ce gida ba namiji ba ne alagabarta eh so da haka zaka ce da haltu fi haza hiddari kaka ce fi haza dari addaro mace ce inda al'arab to amma kuma gida ba ya da al'aura ta mace to saboda haka shi ma mu'annas ne majazi to idan ka fara gabatar da fi'ilinsa kana da zabi duk wani suna mu'annas majazi in dai ka fara gabatar da fi'ili akan fa'il to kana da dama ka shi fi'ilin kai mai ta'anisi ko ka cire mai ta'anisi zaka iya cewa qala'ati shamsu zaka iya cewa qala'a shamsu zaka iya cewa hadama daru zaka iya cewa hadamatid daru wuri ɗaya ne ya zama wajibi kawa fi'ilin ta'anisi shine in ka jinkirta fi'ilin misali addaru hadamat nan bai halatta ka ce addaru hadama ba ashamsu tala'at bai halatta ka ce ashamsu tala'a ba amma shi almu'annasu alhaqiqi shi duk wayannan fuskokin guda biyu dole ne fi'ilin su kai mai ta'anisi hindun zahabat zahabat hindun ba bambanci mafhum to wannan shine watali fi'lin mudmarin muttasilin unnisa ay unnisa al-fi'l unnisa al-fi'l idza tadammana al-fi'l damir al-mu'annas duk sanda fi'ili ya kunshi damiri na mace to unnisa al-fi'l sai a samai ta'utanis wuri na biyu a zati hirrin lam yufsal to shine au zati hirrin ko kuma suna wanda yana wanda yake suna ne na ma'abuciya al'aura al'auran mace hiru biduni tashdidin shine alfarj farji shi ake kira hiru ga shi ma a hadisi ana karanta cikin kitabun libas a bulugul maram annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu mutane za su zo min ummati daga cikin al'ummata yuhilluna al-hira wal harira eh gashi da ana karanta a hadisi to me ma'ana yuhilluna al-hira ma'ana yuhilluna az-zina eh suna halatta zina saboda haka alhiru ba alhiru ba in ka ce alhiru ma'ana ta canza ra'un ka ba a sa mata shadda alhiru to shi ne duk labazin da yake ɗauke da ta'ud abin nan yake ɗauke da ma'ana ko yake ɗauke da al'aura ta mace to shi ma wajibi ne fi'ilinsa a sa mai ta utani amma fa da sharadi lam yufsali in ba a yi tafsilin fi'ilin da kuma fa'ili ba idan a yi tafsilin su to wannan kana da zafi in ka gada ba fi'ilin kai mai tanisi in ka gada ba ko fi'ilin eh ka cire mai tanisi a gari misali kada ya cewa ja'ani fi hazihi dari hindun kuma kana ya cewa ja'atni fi hazihi dari hindun hindu ta zo min a cikin wannan gida to lafazin ja'a in kaga dama ka ce ja'at in kaga dama ka ce ja'a me yasa saboda ka rarrabe fi'ilin da fa'ili shine hindu ka shigar da ya'ul mutakallim sannan ga aljaru wal majrur ya rabe tsakaninsu to duk sanda aka samu tafsili aka samu wata kalma ko wata jimla da ta rabe tsakanin fi'ili da almu'annas alhaƙiƙi to fi'ilin nashi jaza ta'anisuhu wa adamu ya halatta abe ta'anisi ya halatta kuma a cire ta anisi ja'ani fi hazihi dari hindun ja'atni fi hazihi dar fi hazihi dari hindun to shi da abin da yake magana anan aw zati hirrin aw zati hirrin lam yufsali kuma abuciya al'auran mace lam yufsali da shar'i in ba a yi fasalinsa ba in ba a yi fasalinsa ba ko ba almu'annas haƙiƙi ba hatta almu'annasu almajazi wanda gashi nan a ƙur'ani Allah ta'ala yana cewa faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha kaga ba a ce faman ja'athu maw'izatun duk da maw'izatun mu'annas amma sai Allah ya ce faman ja'ahu maw'izatun kaga ba a wa fi'ilin ja'a ta'nisi haka na faɗi Allah ta'ala fa'iza nufiha fi suri nafhatun wahida kaga fa'iza nufiha ba ce fa'iza nufihat ba saboda an yi alfaslu da min fi suri aljaru wal majrur aljaru wal majrur to wannan kenan saboda haka waɗannan ka'idodin suna da muhimmanci kwarai da gaske saboda haka hatta al-mu'annasu alhaƙiƙi inda yake sharaɗi na awa fi'ili ne attani shi ne zalam yufsal in ba a rabe fi'ilin da fa'ilinsa ba to sai al-maf'ulu bihi al-maf'ulu bihi wanda aiki ya fada a kansa ko tansibu maf'ulan bihi ma'ana ba فاعل كتقرأ الكتاب المفعول به shine wanda aiki ya bada a kansa dama ya aka samu alfi'il aka samu alfa'il sai mi sai almaf'ul bi sai wanda aiki ya fada a kansa to shi za a yi magana a kansa da hukunci hukuncensa shi kuma yace tansibu maf'ulan bihi za ka yi nasba ga almaf'ul bihi ma na ba'an fa'ilin amma da sharaɗi in bai ne ya ba akan fa'il don iya ne ya ba akan alfa'il an baɗi hukuncin zako shi ne mi arrafu da shi yasa ya kama sharaɗi a ina ake wa almafulu bihi nasba iza lam yanab an fa'ilin in bai ne ya ba akan fa'il ba wa amma in na ba an fa'ilin to wajaba rafu dole a bai raf'a sai ba da misali ya ce ka taƙara'ul kitaba kamar ka ce taƙara'ul kitaba kana karanta littafi to kaga alkitab ana mafulu ne domin taƙara'u fi'ilun mubari'un ne marfu'un وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لتجرده عن الجازم والناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت الكتاب مفعول به منصوب وعلى بفعله مفعول به منصوب بفعله وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وكاجي دليل أما إن الكتاب يي نيابة أكا الفاعل تو أنا دولي يزمو مرفوع misali kace tuqra'ul kitab ana karanta littafi baka faɗi bai karatu ba sabanin taqra'ul kitaba taqra'u alkitaba ala fahimtar wannan ko? to wa haisu fa'ilun damirun wasla a waƙa'al maf'ulu ba'da illa أو انتفى الإعراب في الإثنين لفظا وخفت اللفظ رتب زيني تونان زي بياني أورارين دي يزمو واجبي tilas a gabatar da alfa'il a kan almaf'ul bi tun da dama tare suke ko kuma dama asali alfa'il ya fara tahowa sannan a samu almaf'ul bi to akwai inda dole ne ka kawo su haka na a jere a fara samun alfa'il sannan almaf'ul bi shine zai faɗa mana wuri na farko wa haisu fa'ilun damirun wasala a inda aka samu alfa'il ya zama damiri muttasil duk inda fa'ili shine damiri muttasil to dole ne ya gabaci almaf'ul bihi kamar ka ce darabtuka na bige ka tu ita ce fa'il ka ita ce maf'ul bihi to anan ba yadda ka iya dole sai ka fara gabatar da tu akan ka bayan da za a yi ka ta fara gabatuwa sannan mai tu saboda tu da mirin ne mutasi darabtuka na bige ka darabtuhu na bige shi darabtuha na bige ta darabtuhuma darabtuhum duk dai a wuraren nan zaka ga alfa'il shine ya fara gabatuwa to duk inda alfa'il ya tsaya matsayin dalili mutasili to wajibi ne a gabatar da shi wuri na biyu awwaka al-maf'ulu ba'da illa ko kuma al-maf'ulu bihi ya auku bayan illa ta istisna za mu yi istisna'i nan gaba kila darasi ko na goma ko na sha ɗaya misali kace ma ja al-qaumu illa kalban ba mutanen da sun gazo sai kare kare ɗaya zo eh an fahimci wannan to anan tunda shi al-maf'ul bihi ya auku ba da illa to wajibi ne a fara gabatar da alfa'il duk da a babin istisna akwai maganganu akan wannan da wasu na yi ganin cewa za ka iya cewa ma qama kalban illa al-qawm wasu ka ce a wannan ayya zangwaranci sai dai ma kamal qaumu illa kalbi ma ja'ani ahadun illa zaidan to anan zaidan dole ya gabaci ahadun ahadun shine fa'i to ahad dole ya fara tahowa sannan mi zaidan saboda zaidan ya auku ba'ada ba'ada illa to duk sanda maf'ulun bihi ya auku ba'ada illa wajibi ne a yi wannan ko kuma ra'aitu illa zaidan ko abin da ya kama da wannan ko illa zaidun to sai wuri na uku a winta fal irabu fil isnaini lafzan ko kuma inda aka samu da alfa'il da almaf'ulu bihi dukkaninsu lirabi na lafazi ya koru gare su sai dai al'irabu a takadiri ma'ana da fa'ili da maf'ulun bihi kowannensu al'irabinsa na takadiri ne ba na lafazi ba ne idan misali eh misali ka baka ce daraba musal fata daraba musal fata to ana alfata shine fa'ili ko musa don kowannen su bai ɗaukar lirabi na zahiri bale mu mu gane wannan marfu'i ne shi ya fa'ili musa lirabinsa muƙaddar ne alfata shi ma lirabinsa muƙaddar ne ko kuma kacce darabati sugural kubura ƙarama ta ta bigi babba ko babba ta bigi ƙarama da alkubura da asura kowannensu lirabinsa muƙaddar kowannensu ana fahimtar wannan eh to a nan shi ma wajibi ne ka fara gabatar da wanda ya yi aiki akan wanda aiki ya uku a kansa in musa ne ya buge fata to dole ka ce daraba musal fata in kuma fata ne ya bugi musa dole ka ce darabal fata musa in karama ce ta bugi babba to dole ka fara gabatar da karama darabati sugural kubura in babba ce ta fara ta bugi karama ita ce ta yi aiki kenan dole ka fara gabatar da babba darabatil kubural sugura wajibi ne tun da mi al-i'rabu intafa labzan wa khiftal lafsa ka ji tsoron rudu don in baka gabatar da wannan mutum rudu zai auku shi mai karatu ko mai saurare bai iya gane cewa wacce ce ta yi bugu sai an samu wata karina amma in ka zo ka ce kawai darabata sugural kubura to shi mai saurare ya za a iya gane zai iya ɗaukar cewa babba ita ta bigi ƙarama kuma yana iya ba haka ba zai iya karama ita ce ta bige babba to duk wanda a fa'ili a nan sai ka fara gabatar da shi dole an fahimci wannan ko? to shi ne ya ce rattib duk wa'annan wuraren guda hudu to ka jeranta zaini wa'annan guda biyu da alfa'il da almaf'ulubi ka kawo su a jere yadda yake asali shi ne a fara samun alfa'il sannan a samu al-maf'ulumi kuma dukkan ga waɗannan wuraren guda hudu tun daga wa haisu fa'ilun damirun wasala aw waqa al-maf'ulu ba'da illa aw intafa al-i'rab wal fi al-ithnayn lafzan wa khifta al-lafza rattib zaini duk wa'annan wuraren guda uku da ya kawo muna to ana fara gabatar da alfa'il sannan a kawo almaf'ul bi saboda kar a samu rudu da makamantansu wannan shine abin da ya sawwaka insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu tashi almasdar wa amalu wanda muka ba da misalin sadazu walaula dafwallahi nasa ba'dahum bi ba'd to shi za mu yi bayani akan sa insha Allah eh Allah ta'ala ya mana jagora subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh